kuma walan tajid li sunnatillahi tahwila ko ba za ka taɓa samun canji ga al'ada Allah ba a ce ga wasu marasa laifi Allah ya yi musu azaba ga wasu masu laifi Allah ya kyale su ba za ka taɓa samun wannan al'ada Allah ba bayan wannan sai Allah subhanahu wata'ala yake gaya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa'annan kafiran naka mutanen Makka da kake ta kiransu su zo a bi Allah su zo a bi Allah wai kaman ba su san yanda muka yi da al'ummatan da suka gabata ba ba san yanda aka yi da Adawa ba ba san yanda aka yi da Samudawa ba ba san da aka yanda aka yi da ashabar rasti ba ina Fir'auna ina Hamana ina Qaruna ga sunan daban-daban daban Allah ya ce in ma ban sani ba awalam yasiru fil ardi wai ba sa yin tafiya a bayan ƙasa ne in karatu bai zo musu ba wa'azi bai zo musu ba labari bai zo musu ba na yanda aka yi to su ba sa tafiya a bayan ƙasa ne su rinka kekkewayawa su ga yanda ake yi su je garin adawa su je garin samudawa su je sauran garurrukan kafiran da aka hallaka su gaya Allah ya da su da suka saba mai wannan kaɗai ba zai zama masu izina da wa'azi ba don su imani su kiyayi abin da ya samu kafiran ba ya same su bayan zuru su duba su ga kaifa kana aqibatul lazina min qablihim waya karshen wa'inda suka gabace su na kafirai ya kasance idan mutum na ko wani abu ne mutum yake na rashin kyautawa idan an mai wa'azi an mai wa'azi bai ji ba a ɗauke shi a kai shi inda masu irin wannan halin aka hukunta su idan misali a shari'ar musulunci mutum na sata an ta mai wa'azi ka daina sata ka daina sata in ya ƙi bari in kaga wanda alƙali ya guntule ma hannu ce mai to kaga abin da kake kaga wancan mai dungun hannun kana son haka ai zai ce ma ce to duk wanda aka kama ka haka za a yi ma wannan shine wa'azin ƙarshe in kaga bai bari ba an kai nan ba zai bari ba to dukkan lissafa laifuffuka in mutum na laifi ɗauke je da shi gidan bursuna kaga wannan kaza ya aka kawo shi na shekara shi kaza wannan kaza ya aka kawo shi na shekara shi kaza wannan kaza ya wannan kaza ya sai ji an faɗi cikin laifuffukan shi da Allah idan yana so ya zo nan me zai yi ya ci gaba da yi in bai san ya zo ya bari shi ne Allah yake to wai ku kafiran makka shin ba sa yin tafiya a bayan ƙasa ne su je su duba su ga ƙarshen wanda suka kasance a gabanin su wa kanu ashadda minhum quwwatan wanda wa'inda suke gabanin su nan sun fi su tsananin ƙarfi sun fi su ƙarfi na jiki sun fi su ƙarfi na dukiya sun fi su ƙarfi na lafiya wanda yanzu kamar adawa ko kuma ka ɗau samuda masu alfahari da ƙarfi samudawa an ce idan ba samude na zazzaɓi to abinda kawai ɗan uwan shi zai gane ba samudan nan zazzaɓi yake sai dai kawai ga jiki na ke tomashi amma joyi ba san mudi ya kwanta bai da lafiya a ba taɓa wannan ba ayin ka ganshi kwanta dai mutuwa ne kawai adawa kuma haka suke da wannan tsananin ƙarfin nasu amma da Allah ya tashi halakar da zuwa da Allah ya aiko da wata iska yace sakharaha alayhi sab'a layalin wa samaniyata ayyamin qusuma me yace ma fatara al-qawma fiha sar'a duk girman ƙato da girman ya isa da cewa shi wane ne Allah ke sai ga iska ce sama da shi ta buga da kasa sun zama ka annan ajazu na kalin hawiya kai ka ce kamar kututturan dabino ne da aka sare ƙarfi ya yi amfani to Allah ce adawa sun ji ku ƙarfi samudawa sun ji ku ƙarfi amma da suka saba ma Allah ku je ku ga yadda aka yi musu Allah ma na magana sai ce fa hal tara lahum min baqiya yanzu kaga sauran ba samu da ɗaya a duniya to wannan duk izina ce da wa'azi Allah yake mana Allah na nuna mana cewa lallai lallai idan ya ba da umarni aka kibi to akwai fa kangararrun da suka kibin umarnin shi baya ba su gagare shi ba ga yanda ya musu to kai ma in ya tashi zai iya maka haka Allah ce ku kwarai sha ku duba ku gani wa'annan kuma kafiran sun kasance sun fi ku tsananin ƙarfi na jiki bayan sun fi ku tsananin ƙarfi na jiki amma Allah bai kyale su ba wa ma kana Allah li yuqzahu min shay'in min shay'in wani abu ko ya yake ko da kwaya daya bai taba kasancewa ba zai gagara Allah balle ku ce ku za ku gagara Allah inda akwai wanda zai gagara Allah da mulki da na maruzi ya gagare shi da fir'auna ya gagare shi da adawancan da na faɗa da mutanen annabi lutu sun gagare shi amma yaya duk yau Allah ya share su ya halakar da su baki ɗayan to wannan yana fassara ma kafiran makka da sauran kafiran duniya na yanzu cewa duk abin nan da ake baya yiwo shi wala shi wala kai ma tsallako ciki an gane an gane ko to duk wannan abubuwan baki ɗaya wannan abubuwan da suka yi baki ɗayansu babu abin da ya gagare su na wani abu a cikin ƙasa wanda ya gagara Allah komin girman abu Allah subhanahu ta'ala sai ya gama da shi sai ya ingije shi idan ya saba mashi wa ma kana la min shay fil ardi wala fis sama wannan abun kuwa wanda zai gagara Allah a cikin fis samawati a cikin sammai ne wannan abun yake ko ko a ƙasa yake bai isa ya gagara Allah ba da Allah ya magana sammai Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi idhni ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yata'isi wa la ya'uduhu zuhuma samman nan da abin da ke cikin su da kasan nan da abin da ba su iya gagara Allah ba to har yanzu ma ba wani wanda ya isa gagara Allah in kaga Allah ya bar kafiri na yin abin da yake Allah shi ya ga dama duk fir'auna tsauran idan shi ruwan hada ake ɗebo mai yana sha shi aka kai ciki aka halakar da shi na maruzu fa sauro fa sauro naka wannan wanda zaka sa maganin sauran nawa ma ake sai da shi bishiran wanda zaka sa ka kore shi Allah ya tasiri da shi aka halakar da shi wai zai gagara Allah yanzu ka kalli yadda Allah ke makafiran duniya yanzu kwanan nan cikin sanyin nan ba Allah ya makafiran ta kankara ba kaga kankara ta zo ta kama jikin mutum yadda take kama leda ta rike ta kama kuma ƙara taruwa take ƙara taruwa take gemu sai ka kankara ta kama shi ta yayyafa gemu in Allah na so ya halaka ba sai ya halaka ta haka mutum dubu nawa suka mutu da haka wani lokacin in Allah ya ga dama kawai sai ya tado da guguwa ta zama wuta wanda baka taba jin yayi ma garin musulmi wannan ba wani lokacin sai ya ballo teku gata nan ta zo ta mamaye duk ginin da ake ganin an yi shi mahaji ka rushe sai gan shi cikin ruwa kawai komai ya hallaka kuma ginin ya rushe duk wannan Allah na nuna cewa ba mai iya gagarar shi in kaga kana yin abu Allah ne ya kyale ka kawai ka ga ya ga dama ya fakka ne amma in ya so ya maganin ka sakan guda yayi yawa ko mutum samawati wala fil ardi a cikin sammai ko a kasai ba wani wanda Allah ke kyalewa sai wanda ya ga dama subhanahu wataala innahu kana aliman hakika ubangiji ya kasance mai cikakken sani ne da abinda bayan shi suke gudanarwa duk abinda bayan Allah suke gudanarwa to Allah yana sane da shi babu abinda za a ce wannan abin ya gagara Allah kuma wata hikima ta Allah ba irin sanin mu bane kai masa sanin shanu a'a yau da kai saka tambayi Allah ka ce ya ubangiji wai mutum guda nawa kai zai ce ma guda miliyan kaza ne maza nawa ya ce ma kaza mata nawa kaza yara nawa kaza manya nawa kaza masu rai nawa kaza marasa rai nawa kaza bakake nawa kaza kowanne ya sani kuma da zaka maka tambaya ma sai ce da wani da wani kasa kaza da wani da wani gari kaza da wani da wani gu kaza wani na nan wani ya mutu za a haifi wani aliman Allah mai cikakken sani ne da kowane abu ya kiyaye kowane abu wa kullu shay'in ahsaynahu kitaban Allah ya kiyaye komai a lissafe kadiran kuma Allah mai cikakken iko ne a cikin gudanar da lamuran shi duk abin da kaga yana gudana Allah mai iko ne a cikin gudanar da shi subhanahu wata'ala na'am ولو يواخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة Ƙwarai.
ولكن يوكرهم إلى أجل مسمى وإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا Allah subhanahu wata'ala ya ce to duk wannan abubuwan da kake gani kai dan adam walau yu'akhizullahu an-nasa bima kasabu da a ce Allah subhanahu wata'ala kaman ka ce da yana daka ta mutane yana biye masu da halinsu shine karatun Hausa da zaka gane da sauri walau yu'akhizullahu an-nasa da Allah na kama mutane bima kasabu saboda laifuffukan da suka aikata ma taraka ala zahariha min dabba da Allah bai bar wani mai taka ƙasa ba a saman ƙasa kalama al'ummatan da suka wuce in ban da mu albarkacin annabi Muhammadu ya kake tunanin za a yi mana al'ummatan da suka wuce wata al'ummar laifi ɗaya take daga cikin dubun da muke yi Allah ya aiko mala'iku aka halaka ta mutanen annabi lutu ai babban laifinsu liwaɗi sai kuma rashin kunya a tarbe mutane a kwace masu yan waya a watsa masu ƙasa a masu yihu shine aikinsu amma babban laifin luwaɗi mutanen da ake tunanin suna luwaɗi yanzu a wannan zamanin sun nuka na annabi nuhu dubu yawan su ya nuka na annabi lutu dubu dan suna ɗan gari ne sado ba su kai dubu saba'in ba yanzu da Allah kwanaki a wata ƙasa da 'yan luwaɗi suka fito wai an taɓa wani mutum cikin mutanen suka yi zanga-zanga an ce fiye da ɗan luwaɗi dubu talatin ya fito suna zanga-zanga an taɓa mutanen to na waccan ƙasar kenan ina na kare Najeriya ina na Nijar ina na Ghana ina na Togo ina na ina ina na ina amma saboda albarkan manzon Allah Allah ya ce ai ta yi kowa dai ya je iske ni da abin da zai iske amma ba zan taɓa kowa ba ana akwai wanda tauye ma'auni suke laifinsu tauye ma'auni to yanzu dan Allah yanzu aka ce ma ka je cikin kasuwancin Najeriya duka wanne kasuwanci ne ba a tauye ma'auni abin da zai baka mamaki buhu wannan buhu naka buhu wanda kamfani zai yi ya auna shi zai ci tiya arba'in to yanzu in mutum ya je ya siyo shi ya gwammace ya shiga wuta da haka bar buhun ya raka shi sai je ya samu wuta a samu tukunya a ta gwala ma ruwan zafi wuta sai ya yi ta farfasa sai a dinga ɗauko wannan bawan allah bai ji bai gani ba ana tsoma shi da ya ji wuta ya takure sai ya koma tiya talatin da takwas takwas wai wannan biyu ita za a tattara a wani buhun kuma ya dai an tafi wuta to sa al'ummatan ko wannan suka yi bawan Allah ne faskari ne faskari za ka shirya da shi faskare kaza kaza kaza ko in a gabanka ne sai ya ta ya ta aiki amma da ka tafi sai ta ninkawa biyu yana jefa yana ninkawa biyu yana sai ce ranka da ya an gama har an gama a yanka ɗaya baka ga aikin ba ne ba ta waye ma'auni ba ne wannan me aikin masai in zai aikin masai duk inda zai samu jar ƙasa ne ya samu in ya zo ya ɗiba ya ɗiba ya ɗiba iyaka inda yake gani ya ma da kuɗin ka sai ya baza jar ƙasa ciki kawai sai an gama le ƙara jiga ƙasa nan ma kana kallo kai me ma express express ɗan express ya fi hanyar da zai bi ha'inci wata rana na yi wani bako yanda ya gan shi malami ne to amma dai da yake kasan ya sha yan shaɗin shi da wando da yan jakan shi daga jabiru fa ya ce mai da Allah ya ɗauko shi ya kawo shi wai ya fahimci bako ne da ya tashi kawai yana zuwa heavy bypass da shi sai suka kewaye anguwa ɗaya suka shigo ma mutuwa ta kudu tukunna ya zo da ya zo ma sai da ya wuce ya shigo ta gudun da ya biyo ta filin kwallo ya zo ya sauke shi da yake ya san hanya ya kawo hamsin ɗin shi ya miƙa mai mana duk wannan sai ce a to a ce ai na ga sha'awar yawo kake na ce ma ba hanyar bace kana ci na yan iskura ku yi hakuri misali ne nake buga haka muke akwai abin da yanzu ba a ha'inci cikin shi to amma wannan ne fa Allah ya halakar da wata al'umma ga maɗugo ga zina ga shan giya ga kaza kowa nan da zaka tsare shi ya lissafa saban Allah da ake bai san iyakar shi ba to amma da yake mu yan gata ne muna da mai gida muna da uwa a gindin mu sallallahu alaihi wasallam lokacin da wani kafirin ma yayi rashin kunya yace in kana hadha hul haqq minnaka fa'amtir alina hijaratan min as-sama'i aw itina bi azabin alim yace Allah wannan Qur'ani in gaskiya ne kai ka saukan musu da azaba ko kai musu ruwan duwatsu ba taba Allah ba an karaita annabi amma Allah rashin kunya sai Allah yace baka da hankali wama kana Allah li yu'azzibahum wa anta fihim wama kana Allah mu'azzibuhum wa hum yastaghfirun Allah yace yaro baka da hankali ne ai in dai annabi na cikin ku ai magana azaba ba ta taso ba rahmatul alamin na nan kuma in yi azaba ai ba zai yiwu ba yace kuma in bai ko miki abin da ya ban muku na istighfari yace wallahi ba zan muku azaba ba ubangiji yace wallahi da Allah yana kama mutane saboda abubuwan da suka aikata ma taraka ala zahriha min dabba da Allah bai bar wata halitta mai taka kasa ba akan kasa walakin yu'akhiruhum sai dai Allah yana jinkirta ma mutane ne duk zunubin da ake yana nan ana rubutawa yana nan ana rubuta jinkiri ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza arada Allah bi abdil khaira ajjala lahu al-uqubata fid dunya wa idza arada bi wa idza arada Allah bi sharra amsaka anhu bi dhanbi hatta yuwafa bi yawm al-qiyamah manzo Allah ce Allah na nufin ka da alkhairi to da kai laifi sai saukan ma bala'i tun ana yau ka tashi da ciwon ciki gobe ka tashi da zazzabi gata kai hadari jibi ka yanke da wuka wata ran dan yakurar da ka da kai wata ran kai hadarin mota to Allah na nufin ka da alkhair Allah ya ce amma in sharri ne Allah ya tanadan maka to sai kaga kana saban Allah arziki na karuwa kai luwadi kai zina arziki ya karu kana cikin zinan ma ya abu goya ka ce akai a ce ai ai kayan nan sun isa an ci ribar miliyan kaza ka ce yawa amma ga wani bawan Allah yana wuri masallaci kullum bala'i sai karuwa yake to ya haƙuri kai na Allah ne shi yasa yake maka haka ka kula zinari ba ƙasa ake hito da shi ba idan ana so ya kyalkyali ina ake saka shi a saka shi a sa guduma a bugai a bugai sai kaga yana falalau falalau to kai ma haka Allah yake maka nan ya sa ka wuta ne ana ta kera ka da an je layar an ce ya ayyata annabtul mutmainna kai za ka yi gaba to da Allah ya ga dama da sai ya haka yace amma dai Allah yana jinkyauta musu ne ila ajalin musamman ya zuwa ga wani lokaci abin ambatawa kowane dan adam yana da lokacin da aka ambata mashi shi yasa wata rana wata ɗiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta aika mu manzon Allah dan ta bai da lafiya manzon Allah ya ce ku je ku ce ta yi hakuri ta ƙara aiko manzon Allah ya ce ku ce ta yi hakuri ta ce to in wa ba za ka zo ba ni zan zo mazala ce ku gaya mata inna lillahi ma akaza wa lahu ma wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma kowane abu yana da lokaci abin ambatawa mutuwa ma Allah na ce mana la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun in lokacin mutuwa yi ba za a jinkirta maka ba ba za a tsara maka ba to duk laifuffukan da kaga ana yi dinnan to Allah yana jinkirtawa ne zuwa wani lokaci faiza ja ajaluhum Allah yake idan lokacin kafirai masu yin laifi masu saba ma Allah fa inna Allah kana bi ibadi basira kaji wata balaga ta alqur'ani da yace idza ja ajaluhum idan lokacin su yazo to me za a yi me za a yi sai ce fa inna Allah kana bi ibadi basira shi dai Allah mai gani ne ga bayin shi ina fata an fahimci hikimar Qur'anin me ko Allah ce to in ajalin su yazo in lokaci yazo zan kama su ummatu azaba ummatu kaza sai ce a a duk dai abin da suka aikata ina gani kaga yana gani me zai yi kenan kai zaka ba da ansa hukunci zai da kanshi wanda ya saba mai ya gane kuran shi wanda ya bi shi ya samu sakamako kyakkyawa Allah ka ba mu sakamako kyakkyawa da haka ƴan uwa lallai Allah maɗaukakin sarki yana son mu musamman mu al'umma annabi Muhammadu akwai abu biyu abu na farko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan Allah na nufin yi al'umma rahama sai ya anshi ran annabinta kafin ita in kuma Allah na nufin yi al'umma azaba sai ya anshi rayukansu kafin ya anshi na annabi misalin abun yanzu sai a ce misali wani yaro ne dan minista amma ya zama shedani yau ya buge wancan gobe ya yanki wancan da wuka wannan sai aka zo ana neman shi sai baban ya ce ku tafi da shi kafin in zo Allah me yake nufi in an je a kyafa shi ko amma zai ce a shi kuke nema to ku bari bari mu gama wanka zan ɗauko shi mu taho tare yaya da Allah an yaje ko dunguri ya isa ai daga zuwa ce ranka ai ba mu gane ka ba ashe yaron ka ne to ashe da Allah a kwaba mai amma in wanda aka tura ne ba to mu da Allah ke son mu da za mu tayi manzo Allah ce to bari in gaba in tsaya in kun zo ku isko ni an fahimci karatun ko manzo Allah alaihi salatu wassalam ya ce wata rana ana zo ne cikin sahabbai ana ta hira ana ta kallon fuskar nan ana jin daɗi ana fara kawai sai manzo Allah ya datsa hira sai ya ce musu rayuwa ta cikin ku alheri ne mutuwa ta ma alheri ne ai sai wuta ta dauki ya rasulullah yace i yace ai idan na koma ga Allah Allah zai kamar yanzu ya ce Allah zai gina mu wani ofis wanda za a rinka kawo ayyukan ku ranar litinin da ranar alhamis kyakkyawan aiki in gani in yi farin ciki Allah ya ƙara mu wannan kyakkyawan aikin haske da kyalkyali haka da kuma mummunan aikin ku idan na gani ya roƙi Allah gafara da yafewa Allah ya yafe a mai da shi lada a ƙara mu da Allah mu yanzu da annabi ya zauna cikin mu ya ga wannan bakin cikin da ya fito wanne yake shi sa rayuwar ma'aiki ta zama alkhairi ne gare mu in mu lokacin da zamu je wajen gun zamu je lahira da mun manzo Allah ya share hanya yayi mana shimfiɗa har da kujerar zama sai dai a ce ku zo ku zo ai al'umma annabi ce ko to ummatun marhumatun wa rabbul ghafur inna allaha kana bi ibadi basira alhamdulillah wannan sura suratu fatir ta zo ƙarshe an ji abubuwan da ke cikinta na wa'azozi da gargaɗi da jawo hankali da abubuwa dai daban-daban da hikimomin alƙur'ani da abubuwan da ke nuna kaɗaituwa Allah da sallama mashi a cikin lamura muna roƙon Allah ya bamu albarkar da ke cikin wannan sura kuma dukkan azabobin da Allah ya ce zai makafirai a ciki Allah ya sa ba mu a ciki alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am سورة ياسين مكية وهي اثنتان وثمانون آية بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك إنك لمن المرسلين صلى الله عليه وسلم أولا سورة أنا جمعت سورة ياسين كم أنا جمعت سورة ياسين wannan suna na yasin malamai daga cikin malaman tafsiri sun tafi wasu daga cikinsu sun ce wannan suna sunan manzon Allah ne wasu kuma suka ce a'a sunan Allah ne wasu kuma suka ce a shi yasin ba ma larabci ba ne kwata-kwata yaren habashawa ne abin da ake ce nufi yasin ya rajulu ya kai mutum to amma wajen Allah ai babu wani rajul in ba annabi Muhammadu ba domin in ka ji duk mutumin da ka an ce wannan mutumin ya wuce a ce wannan yaron ko bai kai wannan tsohon ba haka ne ko to ubangiji ya ce yasin ya kai cikakken mutumin nan annabi Muhammadu wannan sura ita ce sura ta talatin da shidda a cikin tsarin surorin alkur'ani kuma sura ce wacce aka saukar da ita a makka tana da ayoyi tis'in da biyu tana da kalma ɗari bakwai da ashirin da tara tana da haruffa dubu uku daidai hakanan ita wannan sura tana farawa da bismillahir rahmanir rahim kamar yadda mafi yawan surorin alkur'ani suke farawa da bismillahir rahmanir rahim kuma wannan sura ta yasin tana da martabobi da yawa kamar yadda wasu surori suke da martabobi da yawa daga ciki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce yasin hiya qalbul qur'an yace yasin ita ce zuciyar alqur'ani haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa game da surati yasin yace duk mutumin da ya karanta surati yasin da natsuwa a cikin dare Allah zai bashi lada kamar yayi sauka alqur'ani sau goma haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace duk wanda ya karanta surati yasin kafa daya a cikin dare to zai wayi gari Allah ya gafarta mai dukkan zunuban shi haka nan manzo Allah ya ce ku karanta ta ga matattun idan mutum ya mutu to ana sa a karanta mai surati yasin wasu malaman suka ce a kafin ya mutu ne ake so a karanta mashi akwai sabanin malamai idan an karanta ta kafin ya mutu Allah subhanahu wataala zai ɗauke mai raɗaɗin mutuwa kuma za a anshi ran shi lokacin za a anshi ran shi za a anshi ran shi cikin sauƙi da rahama da tausayi haka nan surati yasin ɗin nan idan kuma aka karanta ta a bayan mutum ya mutu an ce Allah subhanahu wataala zai gafarta ma wannan mamacin zunuban shi to shine an samu hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk mutumin da ya je kabarin mahaifan shi ranar juma'a ya karanta musu surati yasin to su iyayen da Allah zai gafarta musu kuma shi za a rubuta sunan shi cikin ƴaƴa masu biyayya ga iyayensu surati yasin kafa ɗaya kuma tana da husuciyoyi da yawa abubuwan mamaki game da ita wanda an tabbatar da cewa duk wata bukata da ta tsananta kowace irin bukata ce in dai aka dumfari aka karanta surat yasin kafa arba'in da ɗaya zama ɗaya ba a yi magana da kowa ba ba a tashi ba ba a canza alwala ba to an tabbatar da cewa wannan bukata in dai kaga ka gama to wannan bukata ta ma biya sai dai ka jira lokaci kawai wannan kenan kuma yana daga cikin abubuwan da malamai suka faɗa na hususiyarta cewa idan mutum ya kamo yasin wal qur'anil hakim innaka lamin mursalin ala siratil mustaqim tanzilul azizur rahim litunzira qauman zaraba hum gafilu laqad qalqawla ala aktharihim hum la yu'minun inna ja'alna fi anaqim aghlalan fa ila asqalihim muqmahun wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa akshaynahum fa hum la yubsirun idan a idan aka kai mutum ya kai daidai nan akwai wani abu da malamai masu lakani ke ce mawai ba duhu ake ce mashi ko ka zo kai abu ba a ganka ba to an ce in dai azzalimi ke neman ka to in dai lokacin da zaka fito gida ka kamo daga nan ka je waje Allah ya bayyana ajin sadda wa karfin sadda ba a kashe na fa mulayim fi'ul kana faɗa ka zura kafa ka ce bismillah ka tafi don Allah ya yarda duk yanda ake neman ka wanta Allah zai kiyaye ka kuma an ce idan mutum ya shiga hannun makiya kamar yadda ake faɗa hannun yanki da nafin din nan ko wasu azzalimai wanda za su cutar da kai to in dai ka ci gaba da karanto nan to insha Allah ta'ala Allah zai kawo dalilin da zaka sukuce masa ka kama hidimarka wanda ko mujarrabi ne an jarraba shi da yawa musamman yanzu irin yan uwanmu da suke shiga cikin lunguna din nan da yawa waɗanda azzalimai ɓarayin daji din nan sun kama su suna karantawa suna karantawa Allah subhanahu wataala ya yaye masu wannan bala'i ya kubutar da su daga hannun makiya da haka ita dai wannan sura surati yasin tana da hususiyoyi da yawa ya kamata a ce kullum kada mutum ya yarda rana ta hudo ta faɗi bai karanta surati yasin kafa ɗaya ba domin dafa'i a wajen Allah da kuma jalabi na roƙon alkhairi a wajen Allah Allah ya gyara mana yasin Allah ya ce ya kai wannan babban mutumi mai girma wal qur'anil hakim Allah ya ce na rantse da alqur'anin nan mai hikima ne dalilin wannan rantsuwa innaka laminal mursalin dalilin rantsuwa shine ya rasulullah kai kana cikin manzanni nan mu kalli girman abun da daraja abun da kima abun Allah subhanahu wata'ala sai da ya kira sunan manzon Allah in mun dauki cewa sunan manzon Allah ne in mun dauki cewa sunan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam to sai da Allah ya ce yasin ya kai mai wannan cikakken suna annabi Muhammadu in kuma an dauka sunan Allah ne to ya zama kenan kamar wani kasab wata rantsuwa ce sai da Allah ya yi rantsuwa da sunan shi Yasin kuma Allah ya ƙara rantsuwa ta biyu ce wal qur'anil hakim na rantse da wannan alqur'anin mai hikima jawabin rantsuwar kafirai da suka ce manzon Allah lasta mursala kai Allah bai aiko ka ba kai ba dan aikin Allah bane Allah ce ni za ku gaya mu haka to na rantse da yasinu na rantse da qur'ani mai hikima innaka kai dinnan lamina al-mursalin lalle kana cikin manzannin da na aiko kaga wannan ya isa girma ya isa martaba ya isa kyakkyawar darajar kima ga annabi Muhammadu yanda fa abin yake kamar yanzu kai ne a gidanku kawai ana daga musayan miyo da wani sai ya ce maka kai shege ne ai kai shege ne sai babanka ya ci sai babanka ya ce wane zo nan zauna nan kusa da ni na rantse muku da girman Allah wane ɗana ne to ce hujja ake nema bayan wannan to kamar irin haka ne ba Allah ya manzo Allah na rantse da sunana na Yasiru ko na rantse da sunanka na Yasiru alƙur'anin da na saukan maka da shi na ratse da shi kai kana cikin manzannin Allah innaka lamin mursalin ala sirat ala siratin mustaqim na'am tanzilul azizir rahim Allah subhanahu wataala yace ala siratin mustaqim kuma wannan alƙur'anin da wannan manzancin naka ya rasulullah ala siratin mustaqimin akan tafarki ne madaidaici manzancinka kan tafarki ne madaidaici annabtarka kan tafarki ne madaidaici littafinka ma yana kan tafarki madaidaici shi yasa ubangiji ke ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa innaka latahdi ila siratin mustaqim lalle ya rasulullah kai kana shiryar da mutane kana nunar da su kana dora su kan tafarki madaidaici saboda kai kana cikin mursalai kuma Allah ya rantsuwa da wannan tanzilan kuma shi alqur'anin nan saukakke ne abin saukarwa ne nawa al'azizu sarkin nan wanda yake mabuwayi wanda ya buwayi komai da kowa arrahim ko mai jin kai ga bayi subhanahu wataala na'am litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun laqad لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون Allah subhanahu wataala ce ya rasulullah mun baka wannan manzancin ne ko muka baka wannan alqur'anin ba dan wani abu ba litunzira qauman dan kai ma mutane gargadi nan sai yazo da qauman din da na kira kai ma wasu mutane gargadin ma unzira aba'uhum irin abin da aka yi ma iyayensu gargadi da shi fa mu gafilun amma su wa'annan mutanen masu rafkana ne daga wannan gargadin naka ya rasulullah wannan azuwa ta gane matsalar ta mana da ta bata mu dauka dauka a ya rasulullah wannan gargadin naka da zaka yi musu zaka yi musu shine amma kuma su masu gafala ne masu rafkana ne daga wannan gargadin Allah ya ce laqad haqqal qawlu ala aktharihim Allah ya ce abin da ya sa ya Rasulallah ba za su ji wannan gargaɗin naka ba ba wani abu ba ne sai dai cewa ya alƙaulu hukuncin da Allah ya tabbatar a kansu da kada haka hakika ya waje ba duk mutanen nan da ka ga ana ta yi gargaɗi ana ta yi masu wa'azi a kan su ji tsoron Allah su kiyaye iyakokin Allah sun ƙyansa to tintini Allah ya tabbatar Allah ya wajabta cewa ba za su imani ba ka san shi hikima Allah mutane kala biyu akwai wa'inda su Allah ya kaddara da an musu wa'azi za su ansa akwai wanda kuma Allah ya kaddara duk wa'azin da za a yi musu ba za su ansa ba to wa'inda ba za su anshi wa'azin nan ba duk juyin da za a yi duk gargaɗin da za a yi duk abin da za ka gaya musu ba za su yi imani ba Allah ya kaddara cewa lallai ba za su yi imani ba kuma imanin nan ba zai tabbata ba Allah ya kiyaye mu to nan ayar da ke gabanmu ita ce wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yazo yana kiran mutane zuwa ga Allah a duba wadda ba ta yi mana a kashe ta kawai to a cire ta ba wannan ce ko mai amfani da wannan din kawai alhamdulillah ba komai haka a yau da gobe biyan da Allah ya yi mun gode a litin zuwa karkara karkaula alaƙasar formula ya mulu ina da Allah إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمهون وجعلنا وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya Rasulallah, inna ja'alna fi anaqihim aglalan fa hiya ila azqani fa hum mukmahun a manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin da Allah ya aiko shi daga da alqur'ani kamar yadda aka sani yazo yana ta kiran mutane ya shekara goma sha uku an san cewa kafirai sun yi mitin cewa ya za su yi da manzon Allah wasu suka ce a gina ɗaki a sashi wasu suka ce a kore shi wasu suka ce a ɗora shi kan wata dabba ta shiga daji da shi to ƙarshe dai suka yanke hukunci da shawara abu jihal lallai lallai abinda kawai ya kamata manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a je a kashe shi a samu matasa arba'in su yi mai saran mutum ɗaya to shi kenan suka je suka kewaye gidan manzo Allah shi kuma manzo Allah na ciki yana kwance Allah sai ya sanar da sahibin nashi ya ce to yau mutanen naka ga su nan sun zo sun kewaye gidanka suna son su kashe ka to ni kuma a daren nan na maka izini ka fita kai hijira manzo Allah alaihi salatu wassalam ya shirya ya aika aka kira sayyidina Ali yake masa yana Ali ya kwanta kan shimfiɗa shi Ali ba abin da zai same ka ka kwanta in na tafi duk wanda suka ban ajiyoyi da safi ka ba su ajiyoyin daidai lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai fito yana shirya kawai sai ya yi bismillah shi ma sai ya kamo yasin ya zo waje Allah min bayna adi musaddan wa min khalfi musaddan ba aka sha kafin ya iso nan su kuma duk wa'annan kattun masu takubba kowa ya samu guri kawai ya jingina ya kama bacci to kaji inda aka samu lakanin daga manzan Allah ne suka ce ba aya ba hadisi shikenan manzan Allah na zuwa dan su gane ya fita saboda jahili ne shi ba matsoraci bane yanzu kai ne aka zo aka ce ai ga farayin daji nan sun kewaye gidanka ko ga wasu yan ta'adda nan sun kewaye gidanka da bindigogi sai ka fito ka zo ka iske suna bacci me za ka yi ba zai ka ƙara sauri ba to shi da yake alaihi salamu jarumi ne da ya zo sai ya rinka damkar ƙasa yana cewa waje Allah min bayna aidi musuddan wa min qalbi musuddan fa akashina fa hum la yusirun yana zuzzuba masa aka duk sai da ya bi su kowa ya zuba mai aka to ya ketare shi ya tafi kuma da ya tafi ma alaihi salamu bai bar garin ba sai ta gidan sahibin shi abubakar ce to abubakar ranar hijira ta yi suka kintsa tukun suka bar gari ba wai kattin da ke tsaron baccin ba duk garin ma kowa Allah ya saka mai bacci saboda ma'aiki ya karanta waje Allah min baina aidihim wa min qalbi musaddan fa akashe na fa mu dai to ko shike nan manzo Allah ya fita Allah ya kiyaye shi to shine ubangiji yake cewa waje Allah min baina inna ja'a la qara kal qawla la aktarum fa mu dai minu inna ja'alna fi anaqim aglala Allah ya ce hakika mun sanya wani kukumi ko yanzu tunda ba kowa ya san kukumi ba ka ce hakika mun sanya wata sarƙa irin tamari fi a anaƙim a cikin wuyayikan su ma'ana mun sa sarƙa a wuyansu mun ɗaure su fahi ilal azqani ita kuma wannan sarƙar ta tafi zuwa ga haɓarsu ma'ana mari ne aka sawo da ya shaƙa wuyan kuma sai aka miƙar da shi sai ya tokar haɓa kaga dole kai ya ɗaga sama fahim muqmahun da ka za ka same su su masu ɗaga wuyayikansu ne sama da wannan ƙuƙumin ba sa jin gaskiya waje Allah min bayna aidihim saddan ko suddan Allah ya ce mun sanya suddan wata toshiya min bayna aidihim a gaban su wa min khalfihim suddan haka nan ma a bayan su mun ƙara sanya wata toshiya fa aga shainahum Allah ya ce da aka muka lullube su da wannan toshiya ta alqur'ani wa qawla qawla yumsirun shine ko ina ji Allah ji hankali na ya ne fa aka kira ku kuma la yusur Allah ce sai muka lullube su da wannan toshiyar da aka la yusuruna ba sa ganin gaskiya ba sa iya fahimtar gaskiya ba za su iya gane gaskiya ba Allah ya kiyaye mu wa sawawu wa sawa'un alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب na'am فبشره بمغفرة وأجر كريم Allah subhanahu wata'ala ya ce wa sawa'un alaihim ya rasulullah wa'innan kafirai duk ɗaya ne gare su a an zartahum kai masu gargadi kai masu wa'azi am lam tunzirhum ko ko ba kai masu wa'azi ba ba kai masu gargadi ba la yu'minuna Allah ya kaddara ba za su yi imani ba suna cikin wa'inda Allah ya halitta da wuta ko an wa'azi ko ba a yi wa'azi ba ko an gaya musu ko ba a gaya musu ba za su imani da Allah ba Allah ya kiyaye mu Allah ya ce inna ma tunzuru man ittaba az-zikra ai ya rasulullahi kadai wanda kake magargadi kana jawo hankalin shi shine wanda yake bin alqur'ani wanda ke bin umarnin qur'ani in qur'ani ya ce ayi yayi in qur'ani ya ce a bari ya bari to shine wanda in kai mai gargadi zai ji wannan gargadin kuma ya amfani da wannan gargadin amma wanda bai bin qur'ani in zaka shekara dubu kana mai wa'azi bai ma san kana yi ba kuma sharadi na biyu wa khashiyar rahman bil ghaib kuma ya ji tsoron ubangiji a koye wanda ke an san wa'azi shine wanda ke jin tsoron Allah a koye a to yanzu ko a duniyance yanzu dauki azumin nan da muke ta yi da Allah idan mutum bai sa tsoron Allah ba zai yi azumi sai ka tashi ka cinye ma mutane abincin sahur kuma can da rana ta yi lokacin karyawa ka ka shiga aiki ka koshi ka yi tun ana azumi na bu ka ce tun ɗazu na fara jin shi sai da ka ci ka koshi amma me zai hana ka ci abinci Tsoron Allah me zai hana ka ci abinci jin umarnin alkur'ani to da haka masu jin gargaɗin alƙur'ani su ne waɗanda suke bin umarnin shi kuma suka ji tsoron Allah a kuwe Allah ya ce to waɗannan fa bashirun bi maghfirati ya rasulullah kai musu gargaɗi da gafara daga ubangiji za ta same su wa ajrun karim da kuma lada daga Allah wannan lada lada mai girma za ta same su a ranar tashin alkiyama Allah ka ba mu ita inna na'am إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء آتيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون Allah subhanahu wata'ala ya ce ya Rasulallah inna na hannu nuhul mauta ka tabbatar ma mutanenka kafirai wanda suke cewa in an mutu ba za a tashi ba Allah ya ce ka gaya musu inna Musa Allah na hannu mu ka ji wani ta'akidi mai ƙarfi inna mu na hannu mu dinna nuhul mauta mu ne muke rayar da matacci ba wanda ya sai rayar da matacce sai Allah Allah ya ce mu ne muke rayar da matacce duk wanda ya mutu idan muka tashi za mu tada shi da kudurar mu to muke tada shi wa naktubu ma qaddamu Allah ya ce kuma mu ne muke rubuta ma qaddamu abinda mutane suka gabatar na ayyukan alhairi da abinda mutane suka gabatar na ayyukan laifi wannan gabatar da ayyuka idan aka je ranar tashin alkiyama tun daga ranar da ɗan adam ya balaga Allah subhanahu ta'ala da mutum a cikin kabari idan an binne mutum kashi ranar kiyama ma tun a cikin kabari da an je an binne mutum mala'iku sun zo sun yi ma mutum tambayoyi suna gama tambayoyin su ce mashi to muna son ka rubuta mana abubuwan da ka gabatar tun daga ranar da ka balaga har ya zuwa yau da ka mutu ko ka iya karatu ko baka iya ba ko ka iya rubutu ko baka iya ba sai ka rubuta sai ka ce to ina alƙalami sai su ce ɗan yatsan ka na dama ina tawada su ce miyan bakinka ina takardar su ce yagi likafaninka ka tashi zaune ka yagi likafani tun daga ran da ka balaga ka fara rubuta ayyukan lada na yi kaza na yi kaza na yi kaza na yi kaza na yi kaza har ran da ka mutu ka rubuce su ko ba za ka ƙetare ko ɗaya ba haka da zai ce to juya rubuta na zunubi kuma da kanka za ka dinga rubuta kayi kaza kayi kaza kayi kaza kayi kaza ka gama eh shikenan ba wani eh sai su aji wannan takardar sai su nannaɗe ta su nannaɗe ta sai su yi maka laya da ita shine Allah ke cewa kullu insanin alzamnahu da'irahu fi unqihi wa nakhruj lahu yawm al-qiyamati kitaban liqahu manshura sai ake ra'a kitabaka ranar kiyama da kaji Allah cewa ina takaddar nan ina takaddar da ka rubuta karanta ta muji kai da kanka za ka rinka karanta ayyukan ka na lada da nazari to shine Allah ce wa naktubu mu ne muke rubuta ma kaddamu abinda mutane suka gabatar na kyawawan ayyukansu da miyagun ayyukansu wa atharuhum Allah ce kai mu ne ma ke rubuta adadin gurabun tafiyarsu Allah daga ran da aka halice ka daga ran da ka fara koyon tafiya zuwa ran da ka mutu Allah ya san ko tukana wa kai wa kulli shay'in Allah ya ce kowane abu daga cikin abubuwa asainahu fi imamin mubin mun kiyaye shi a cikin littafin nan mubinun wanda littafi ne mabayyani shine lauhul mahfuz komai yana nan rubuce a cikin lauhul mahfuz Allah ya rubuta shi ya tabbatar da shi subhanahu wata'ala to nan wanda rabbulahum masalan din nan wani dogon karatu ne mai bukatar dogon bayani to ina ganin saboda yanayi kuma ga zikirin juma'a me za na mu kwana anan in Allah ya kai mu gobe sai kuma tunda Allah akwai tambayoyi ko in Allah ya kai mu gobe sai mu tashi akan wadarun da mun masala ko da yaran ma ya karanta in Allah ya kai mu gobe sai mu tashi anan da fata abubuwan da muka faɗa dai Allah ya ba mu ladar wannan muke kuskure kuma Allah ya gafarta mana Allah ya ba mu albarka alqur'ani Allah ya sa alqur'ani ya cece mu alfarman manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam to alhamdulillah nan za mu kwana sai Allah ya kai mu akwai tambaya akwai tambaya ta baki to alhamdulillah duk dai kamar nan ke ta faɗa yan uwa suna ta kokari su ta zuwa gun karatun nan yanzu ga mutanen basuwar mala ya jawo yan uwa da yawa sun taho ma shi malam suraji basuwar sun taho da yan uwa don jin karatu kuma ga shi a garin su ma wannan ma gobe za su je a can amma dai soyayya ta sa sun taho to Allah ya saka musu da alkhairi ga maliman nan daga wajen abasawa malam shi ma gashi ya taho ya baro jama'an shi ya taho dan ya ji karatu kuma garin su ma malam garin kuma ana ji a rediyo ko amma dai da aka yi sun taho to Allah ya saka da alkhairi wanda ya taho din shi ma aikin alkhairi ne haka Allah ya saka da alkhairi Allah ya mana muwafaqa alfahan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malam ka ce me kake tambaya na'am na'am to mutanen da ke yin in mutum na magana ya rantsa cewa mu wannan mutakaddir ne alamar girman kai Allah kaɗai ne isa ya ce mu mu ne muka yi kai ko dai ka ce kai ne to amma kuma in ba a kanka ba ne ka gaya mu wani haka kuma akwai alama ta girmamawa ka gaya ma wani kai ka rinka cewa mu ne muka yi alamar girman kai amma ka gaya ma wani ba girman kai bane misali yanzu za ka yi magana da babanka kana iya cewa ai tun da sai nake ta jiran ku fito amma ba ku fito ba su da shi dawa kana nufin wai darajar shi a zuciyarka ta fi ta mutum ɗaya wannan ba laifi ba ne kamar surukanka ne ko ka je gidan surukanka sai ka ce ma babanta kawai baba ka kwana lahiya ya za ka ce kun kwana lahiya amma shi da wa wai yana da daraja ya baka ya ko haka nan mai gidanka wanka ne barku da hitowa ko amma shi ko mai sai ce mu ba a isa a yi mana haka ba shi din banza Allah ne mu kai amma kuma kai in kana ganin girman shi kana iya gaya mashi na'am an fahimta ko Allah ya mana muwaffaqa kala Allah ya biya dukkan bukatun mu Allah ya dade mu Allah ya dade ayyukan mu duka abubuwan da suka ɓaci Allah ya gyara mana abubuwan da suka yi kunci Allah ya sauƙaƙe su Allah ka ba mu albarkar Ramadan Allah ka sa muna daga cikin bayan da aka yanta a cikin wannan wata
yanzu da yau juma'an nan ko azumi talatin za a yi juma'a ɗaya za a kawo za ka ƙara dagewa da ibada kwana ashirin da uku su huce ne kai ne ka gudanar abin da nake faɗa ba suke wajen fasar wa wasu ba mutane ku yi ƙoƙari a ta riba kwana shida nan kuwa a zage jamsi a ji Allah kana iya duk can baka samu ba sai anan za ka samu Allah ya mana ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba